الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا ليا يوتن ذو القعدة هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينسان رواتا تبتا shekara 1444 wanda ya dace da 22 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu akan kasuwanci daga littafin kifayatul awami fil buyu'i wallafar al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine addarsu sadis darasi na shida kuma za mu tashi alfaslu asalis fi ta'am satin da ya gabata mu yi bayani akan abin da ya shafi wato haja hukunce-hukuncen sayan haja da kuma inda ya halatta da inda bai halatta ba bayanai sun gabata to wannan shi kuma zai kunshi bayani akan sayan abinci duk abin da za a sa ga baki da sunanci to shi za a yi bayani akan hukuncinsa da kuma ƙa'idodi da kuma bayanai na malamai ƙarƙashin istinbadi da suka yi akan nusus dama ya gaya mana abin da ya shafi kasuwanci ɓangare biyar ne ko dai al'usul ko al'urub ko al'ta'am ko kuma ainihin wato annakadan ko alhayawan duk abin da za ka saya ba zai wuce ɗaya daga cikin biyar ɗin nan ba haka duk abin da za ka bayar da sunan kuɗi ko wani abu shi ma ba zai fita cikin biyar ɗin nan ba to shi yasa ya fara bayani akan na farkon al'usul shine ƙasa da abin da ya sadu da ita ya shigo bayani akan haja shine abin da bai shafi abin da za a ci ba da zai yi bayani akan abin da ya shafi al'am ya ce bai al'ami bai al'ami musjala muharramun illam yakun mu'ajjala kaljinsi biljinsi iza ta fadala bi hiktiyatun wadda kharun ƙarijala aula falaka bundukin wa ma'i au hudurin fawakihin dawa'u وفي اختلاف الجنس جاز مسجلا ولو تفاضلا إذا ما أجلا والبر والشعير جنس والدخن مع ذرة والأرز و... مع ذرة والأرز أجناس فهن كذا القطان ما له جلاف والتمر جنس ما له خلاف ثم wannan fasali zai mana bayani akan yadda ake sayar da abinci eh mu yi bayani cewa duk abin da ake sawa ga baki da sunan ci don ya yi amfani ga jiki to shi ake kira da alfa'am saboda haka abin sha ya shiga ciki duk sanda ka ji ana magana a babin kasuwanci aka kawo lafazin alfa'am to abin sha ma ya shiga ruwa ma ya shiga ba wai sai abin da za a ce ci ake yi ba sha ake yi ba to bai ta'ami bi ta'ami sai yadda abinci da abinci abinci za ka bayar ka karbi abinci aga ba kuɗi ba ba haja ba a abinci za ka bayar ka karbi abinci to muharramun haramun ne a yi haka nan musjalan bisa wawaitawa illam yakun mu'ajjala in dai bai zamo abin gaggautawa ba hannu da hannu saboda haka ba shi halatta ka bayar da abinci shi kuma abokinka ya baka abinci da sunan za ku yi kasuwanci za ku yi ciniki to sai in hannu da hannu ne ma'ana ba a ta'akuri ba a jinkiri irin abin da wasu ke yi da bani sa'i guda na shinkafa yanzu to ko da in shiga gida ne ko shago in ɗauko bai halatta ba da bari sai ka ɗauko daga shagon shi kuma gana shi to sai ku yi canji ko kuma ya riƙe in ka je ka ɗauko naka sai a ƙulla ciniki to ballantana ka ba mutum shi kuma cewa in ya je ya yi noma ya kawo abincin ya maida ma wannan bai halatta ba wannan riba ne shi ake kira da riban nasa'i riba ta jinkiri to a abinci mutulakan haramun ne saɓanin kaga abin da muka yi a cikin al'usul haka cikin al'urud ma akwai inda take halatta amma shi duk abin da in dai abinci ne kuma abinci za ka bayar jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya ba ne to ba a jinkiri ba a ba a jinkiri ko sakan ɗaya ba a ƙarawa saboda haka ka bashi sa'i guda na shinkafa yanzu shi kuma ya baka nashi yanzu mu'ajjalan malamai sun ce ko da ko ɗaya a jaye labule ne ka shigo ɗaki ka ɗauko da ka bai halatta ba da yana da kyau a kiyaye to shi ne ma'anar musjalan ma'ana ko da ba jinsi ɗaya ba ne kila kai za ka ba shi shinkafa shi kuma ya baka dawa a gaba jinsi ɗaya ba ne ko kuma a zai baka dawa shi kuma ya baka doya a gaba jinsi ɗaya ba ne to bai halatta a yi jinkiri ba sai ce kalijinsi biljinsi hakanan haramci ya tabbata kalijinsi kamar inda za a sai abinci da jinsi biljinsi da irin jinsinsa shi kuma iza ta fadala in ya za an samu fifiko to shi kuma ya haramta bai mi bai halatta ba an gane ko yawwa saboda haka ya abinci ya zamo iri ɗaya ne jinsi ɗaya ne misali to ba a mi ba a fifitawa kuma ba a ba a jinkiri za a yi bayani nan gaba in jinsin ya saba to wannan ana iya fifiko amma shi jinkiri kaɗan an hana to amma in ya zamo jinsi ɗaya ne kai za ka ba shi shinkafa shi ma zai baka shinkafa to bai halatta kai ka ba shi sa'i ɗaya shi ya baka sa'i biyu ba ba a cewa to ai wannan ya hausa ce ya ba da sa'i biyu shi kuma wannan yar zama yar turawa ce ya bada sa'i guda haza la ya juzu bai halatta ba ko kuma wannan a'a sabon gero ne ya bada sa'i guda kila a ce a bashi tsoho sa'i biyu shi ma la ya juzu duk jinsi ɗaya ne haramun ne an gane yawwa to amma ba ba kowane abinci kuma wannan ƙa'ida ka shiga ba sai abincin da ya haɗa sifofi guda biyu su ne zai ambata sifa ta farko behikitiyatun abin nan an riƙe shi a matsayin abinci don a rayu don a rayu duk abin da ka san mutane suna iya rayuwa idan sun tsayar da shi a matsayin abinci to dama kaga ya zama ribawi kenan riba na shigarsa waddikharu haka kuma yana ɗaukar ajiya ana iya aje shi har zuwa ɗan wani lokaci ba tare da ya samu matsala ba ba tare da ya samu matsala ba amma duk abin da za a ci in dai bai cika wa'annan sharuɗa guda biyu ba to ya halatta a yi tafadul jinkiri ne kawai ba za a yi ba ina fatar an gane ko da jinsi ɗaya ne saboda haka wanda aka hana a yi tafaduli a kansa mu kiyaye na farko sai ya zamo jinsi iri ɗaya na biyu kuma mutane sun riƙe ba an ɗauke shi kawai kamar kayan marmari ba a abinci ne ko shi ɗaya aka baka kai ta ce har shekara ba za ka mutu ba sannan kuma da za a ajiye shi yawa To, a mazhaban mu ta malikiya waɗannan abubuwa guda biyu su ake amfani da su wajen zakka, su malamai ke kawowa. Cewa duk abincin da bai cika waɗannan sharuɗa ba to mu a mazhaban mu ba a fidda zakka a kansa. Ba a, ita ɗaya kai ta shagalinka, duk abincin da babu ikitiyatu a cikinsa. kuma babu iddikhari bai azuwa in ka ce ka ajiye shi bayan bai azuwa sannan kuma babu mai riko ne a matsayin abinci hmm? kamar kankana kankana ba ta da zakka don ba abinci ta amma dai ba a ajiye ta ba ta ɗauka ajiya ko ba haka ba ne sannan kuma ba wanda ke ce ma ya ta cin kankana mai a matsayin to ka gani to shi yasa malamai sun ka ce ba ta da zakka mu a mazhaban mu kenan amma a wasu mazhabobin kaba irin alhanafiya ana fidda mata zakka amma mu tamu mazhaba to wannan shine ma'auni shine mizani eh na auna zakka abinci da kuma shigan riba gare shi sai ce ƙarijala wanda bihi ƙitiyatun ɗinnan wadda harun ƙarijala haƙiƙa ya bayyana a cikin wannan abincin tunan ne za a cewa ba za a yi tafaduli aula in kuma abincin nan ka duba ka gabe cika sharuɗan nan guda biyu ba to fala babu haramcin tafaduli ka bunduƙin kamar wani 'ya'yan itace da ake kira bunduk an ce ba mu da shi a nan amma akwai shi wasu ƙasashe na larabawa haka kamar misira da sauransu amma mu ba mu da shi a nan to shi bunduk ga wanda adda shi ya halatta a yi tafaduli ko da sashe wa sashe ne ko da jinsi ɗaya ne saboda su wanda adda shi ba abinci ne a wurinsu ba kuma baya ɗaukar ajiya wa ma'in da ruwa shi ma ruwa ana ana tafaduli a kansa saboda mi ruwa baya daga cikin abin da ake kira mukutat abin da za a riƙa ba wanda zai ce ma wai shi ya yi tashan ruwa kuma ya da su ya rayu ko ana samu ko da ko suna a zuwa dama sharuɗan biyun ake son su ne su haɗu so da haka ya halatta ka ban duro guda na ruwa in baka duro biyu ko uku amma ya zama yadan biyadin shi ne sharaɗi eh ko ka ba ni jalka guda ni kuma in baka jalka biyu abu komai wannan inda ya zan yadan biyadin au khudurin ko kuma wato ‘ya'yan itace waɗanda ake ci lokacin da suna kore suna ɗanyi kuma irinsu yalo misali to su wannan irinsu kankana da makamantansu to duk waɗannan ana ana tafaduli a kansu za ka iya ban kololo guda in baka biyu ko uku bi sharɗi yadan biyadin an yi kuna yadan biyadin saboda mi kankana ba a ajiyar ta ga yadda muka faɗa haka yalo haka gwadda haka ɓata haka karas to duk wayannan abubuwa wannan ana tafaduli a kansu ko da iri ɗaya ne ko da jinsun bi jinsin haka fawakihin ababen marmari kai abin da za a ce ne kawai dai don nishaɗi nishaɗantarwa da sauransu eh irin su lemu su ayaba eh banda da bino shi da bino abinci ne an gane ko yawwa to saboda haka kankana abin da abin da ya shahi mangoro misali ko gwaba eh to su waɗannan duk ana tafaduli a kansu so dukkaninsu ba abinci ba ne ba abinci ba ne Hmm? wanda ke ɗaukar rayuwar mutum hmm? haka dawa'i haka jinsin magani duk kamar wasu 'ya'yan itatuwa da ake magani da su misali to ka gani su ma ana iya tafaduli a kansu wanda babu komai inda ya zama shi ba cinsa ake ba kawai ana amfani da shi ne don a yi magani to shi ma ana iya tafaduli a kansa ko da ɗan icci ne to wannan ana magana idan zan jinsi ɗaya ne wa fi ikhtilafil jinsi in kuma jinsin ya saba jinsin wannan abincin daban wannan daban ba iri ɗaya ba ne to jaza ya halatta a sayar da shi musjalan bisa wawaita ba ba ƙaidi walau tafadulan ko da ko an samu wani ya fi wani kila kai wanda ka bashi bai kai nashi ba ko kuma ya ɗara nashi to ba komai amma iza ma ujjila idan ya zan an ƙulla cinikin wato cikin gaggawa ma'ana hannu da hannu Hmm? lokacin da kake bashi naka shi kuma lokacin yake mi yawwa wannan shine sharaɗi kawai an fahimci wannan ko yawwa saboda haka in jinsi ya saba ba komai kamar yadda ya zo a hadisi fa bi'u kaifa shi'tu idza ikhtalafa al-ajnas in jinsin ya riga ya sassaba misali za a sayarwa duk yadda aka aka ga dama kila kai doya gare ka shi kuma yana da dawa ko masara ko shinkafa to nan za a iya sai suwa ba a cewa dole wai sai yawan su ya zama daidai wa daida ba a cewa haka nan an fahimci wannan ko kuma kai kana da shinkafa misali shi kuma yana da dawa ko yana da gero to duk wannan shinkafa na ta jinsi daban gero ma na shi jinsi daban an gane dawa ma haka wannan duk za a iya za a iya tafaduli an gane ko za ka ya bashi kwanon shinkafa ɗaya ya baka sa'i biyu na gero ko sa'i uku gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya amma dai ya zama hannu da hannu to shi yasa sai kawo misali ya ce wal burru kaga alkamar da ake kira burru wa sha'iru da kuma alkamar da ake kira sha'ir dukkaninsu kowanne alkama ce to jinsin jinsi ɗaya ne saboda haka kai kana da burru shi kuma yana da sha'ir to jinsi jinsi ɗaya ne a gane saboda a nan laye juzu tafadul ba a tafaduli saboda ni jinsi ɗaya ne ko yawwa kamar kai kana da shinkafa ta hausa shi kuma yana da ya turawa ko ga jinsi ɗaya ne ba a ba a tafaduli ko kai kana da gero shi yana da maiwa shi ma ba a tafaduli jinsi ɗaya ne muna fahimtar wannan to sai ce duhun haka da gero ma'azurratin ka haɗa tare da dawa ko masara wal urzi ka haɗa da shinkafa to a jinasun wannan kowane jinsi ne mai cin gashin kansa gero jinsi jinsi ɗaya ne bai da alaka da dawa bai da alaka da masara hakanan zurra dawa ko masara duk suna kiranta da zurra ita ma jinsi ce mai cin gashin kanta an gane ba ta da alaka da mi da gero ko ko mai abin nan yawwa wal urzu ita ma jinsi ne nata mai cin gashin kanta to shi sa ce maka ajana su fahun ajinasun fahun ma'ana su kan kowanne jinsi ne mai cin gashin kansa to shi yasa muka ce in kana da sa'in gero biyu to zaka iya bayar da shi ka karɓi sa'in dawa ko masara ko shinkafa sa'i ɗaya idza kana yadan biyadin to wannan ya halatta yayi mi ya halatta a wurin ciniki duka jinsi jinsi ne daban-daban ba a haɗa su ba kazal ƙatsani haka abin da addabawa ko kuma kwasfa shi ne malahu gilafu duk abincin da shi kuma yana da marufi akwai abin da ya rufe shi kamar gyada misali ko wake ko wake ko to shi kuma sun ce jinsin jinsi ɗaya ne duk abin da shi kuma marufi gare shi to jinsi ɗaya ne wattamru shi ma abinci dabino shi ma jinsi ɗaya ne kala-kala yana da kaloli daban-daban kusan guda bakwai an gane to shi kuma duk jinsi ɗaya ne to za ka ga suna kawowa akwai ajawa akwai saihani suna nan da yawa akwai albarni to suna nan duk in ka tattara su jinsi ɗaya ne an gane yawwa saboda haka ba a tafaduli a cikinsu eh baka cewa a ka ba da barni misali da bino barni sa'i biyu a baka ajawa tun da shi ya fi kyau ya fi tsada sa'i guda ba a yan haka bai halatta ba to shine wattamru jinsun malahu khilafu to wannan abu da ka ji mun faɗa a wannan mazhaba ta mu babu saɓani a kanta saboda haka abin da ya shafi wake ko gyaɗa da dukkanin nau'ukanta duk jinsi ɗaya ne ba a tafaduli a ciki da wake da sauransu duka matsayin jinsi ɗaya yake saboda haka in sa'i ɗaya ka bayar na wake to shi ma mai gyaɗa sa'i ɗaya zai baka an gane tsoro abu duka abu ɗaya ne kalahmi tsairin hakanan naman tsuntsu duk abin da ake kira tsuntsu to shi kuma jinsun wahid haka shi kenan ka huta saboda haka wanda ya kamo zaben daji da wanda ya kamo jimina jimina ma tsuntsu ce to ba a tafadul ba a cewa tunda jimina ta fi girma sai ka kawo zabo goma la in jimina ka bayar guda to shi ma ya baka zabo guda kuma ya dambe yadin ka a kalli girman a hakkoyo shi wajen ciniki wajen abinci jinsi ake kallo ba wai girma abu ko tsadarsa ko rashin ba a kallon wannan shari'a ga shari'a ma ta shari'a ba ruwanta da wannan abin da ake kallo shin abin nan jinsi to da zarar an ce ma abin nan tsuntsu ne kuma ya halatta shari'a ta halatta a ce shi to jinsi ɗaya ne ba a tafaduli ba a tafaduli a ciki eh to amma wasu sun ce a aunawa za a yi an gane duk wanda ya nauyi daga ciki in nauyinsa ya zama daidai wa daidai to sannan za a sayar saboda haka da shi naman zabo da kake son ka bayar da naman jamina suka ce to aunawa za a yi an gane a nan nauyi ake za a yi magana akan sikeli ma'auni so da haka nama auna shi ake in kuma ba ku da sikeli na aunawa to sai a yi kirdado a kimanta sai a dan kwatanta a gano cewa wannan ya kai wannan nauyin wannan an fahimci wannan to shi ake shi ake amfani da shi a wajen sayar da naman tsuntsu na fatar an gane saboda haka nauyin jimina sai ya zamo daidai da nauyin zaben da za ka bayar eh sai ya zama daidai wa daida an gane in kuma babu mizani babu sikeli to sai a yi hasashe haka wadda wa bilma'i haka duk wata dabba ta ruwa shi ma jinsun shi ma ba a ba a tafaduli saboda haka da kihi da sauran duk abin da ke rayuwa cikin ruwa to jinsi ɗaya ne in za ku sayar dole sai an auna ga sikeli a nan za a yi amfani da nauyin kowanne daga cikinsu in nauyin ya zamo daidai wa daida shi kenan ba a cewa to ai naman kifi ya fi kyau kaza kaza da sauransu a'a ko kuma kai tun da haka ne ka bani wannan babba ni kuma in baka yan ƙananan nan duk ba a yin wannan haka zawati arba'in haka dabbobi masu ƙafa hudu kamar raƙumai shanu tumakai da awaki su ma jinsu jinsi ɗaya ne da haka da kai da za ka ba da naman raƙumi da shi da zai ba da naman akuya to dole a samu tamasur eh dole nauyinsu ya zama daidai wa daida da kai da za ka ba da naman ɗan taure akuya ko bunsuru da shi da zai ba da naman sa ko rago duk ɗaya ne duk jinsi ɗaya ne ba a sha to ai wannan ya yi daɗi ko ya duk ba a kawo wannan eh yawa sai ku je ku auna bila khilafi wannan kuma babu sabani a kansa haka duk malamai suka faɗa wa kullil akhbazi haka nan dukkanin gurasoshi shi ma jinsi ɗaya ne kaga da gurasa da masa da fanke da biredi duk jinsi ɗaya ne shi ma ba a tafaduli a ciki da wanda zai da masa da wanda zai bada masa da wanda zai bada biredi ko fanke duk dai wannan abin da ake yi ake suya da fulawa duk jinsi ɗaya ne eh ba a tafazuli a nan a gane ko yawa ya zo auna sai a yi amfani da kwanon awu shi kuma nan alkailu ake sawa an gane ko amma malamai sun ce ba laifi ana yi amfani da nauyi in irin biredi ne da sauransu amma abin da ke bukatar awu da kwano to sai a auna da kwano kazal hululu to kamar yadda ya ce wa kullum akhbazi jam'u khubzin ne kazal hululu haka kuma abin da ya shafi kunu shi ma jinsi ne an gane ko duk abin da ya shafi da kunun gyada da kunun gero da kunun maiwa da kunun dawa da kunun shinkafa duk jinsi ɗaya ne shi ma ba a mi ba a tafaduli ba ka ba da gora ɗaya shi kuma ya baka gora biyu ba a yi al'albanu haka nono jam'u laban alkhululu jam'u khallin alkhallu shi ne kunu ko soɓo an gane duk ya shiga ciki an gane ko kuma kayan shan na irin su maltina irin su kok da sauransu duk jinsi ɗaya ne duk ba a tafaduli a cikinsu an gane ko haka albanu haka nono da abin da ya shafi su madara da sauransu ko nonon raƙumi ko nonon akuya ko nonon shanu ko madara misali wannan duk jinsi ɗaya ne shi ma ba a ba a tafaduli a kai lazzuyutu mala ce amma ban ce maka zuyutu ba mayayuwa mai jam'u zaitin an gane to shi kan zaiti kowane jinsin sadaba so da haka man gyada jinsi ne mai cin gashin kansa manja ma jinsi ne mai cin gashin kansa fetur ma haka gas ma haka kalanzir ma haka to shi a iya tafaduli a kai eh za ka iya bani galan guda na manja in baka galan biyu na man gyada inda ya zamo hannu da hannu ne wal usulu jam'u asalin haka da zuma ita ma duk zuma jinsi ɗaya jinsi ɗaya ce abin da ya saye jam'i wai duk wani abu kayan zaƙi mai kama da zuma to shi ma jinsi ɗaya ne eh kamar ruwan arake misali ko ruwan inabi to duk jinsi ɗaya ne da ruwan zuma shi ma ba a ba a tafaduli a ciki an gane ko kai da zaka ba da gorar zuma shi kuma ya baka ainihin gorar ruwan inabi ko ruwan arake to ba a tafaduli ba a ba a tafaduli to tamasulu ta'ami bil mi'yari li shar'i aula fa bi 'urfin jari malai ce tamasulu ta'ami to can yayi bayani kan cewa da wanda ake buƙatar a samu tamasul daidaita da wanda kuma ana iya tafaduli to kamar ka tambaya to akramaka Allahu da mi zamu gane wannan irin wannan ne ko ya zo daidai da wannan sai ce to tamasul ta'ami wato kamanceceniyar abinci bil mi'yar ana gane shi ne da ma'auni al mi'yar alkailu ya shiga shine abin da ake awo da shi na kwano shi ake kira da alkailu haka alwazan ya shiga shi kuma shine abin da za a auna abu don a gane nauyi da na'ura to lafazin almi'iyaru dai ya kunshe su to in ma kai wannan tambaya in kuna son ku gane da wannan da wannan iri ɗaya ne to wanda ake aunawa da kwano sai ku je ku auna wanda ake aunawa don a gano nauyi kamar nama da ya ambata to sai ku yi amfani da mizani alwazan lishari kuma wanda shari'a ta yi umarni a aza abin da yake akwai a shari'a shine kowane gari abin da malamai suka ce sarkin garin ko hakimin garin to ya ainihin ƙayyade sa'in da ko mizani wazanin da mutanen garinsa za su dinga amfani da shi an gane wannan yana daga cikin mas'uliya ta shugabanni su za su haddada sa'i wanda za a dinga awon abinci da sauransu to idan sarki ya ce ga awon ga mudun da ya aminta da shi ko sa'in da ya aminta da shi to wajibi ne ga duk wanda ke rayuwa ƙarƙashinsa ya yi amfani da shi wajen saye ko sayarwa idan aka kama ka kana amfani da wani sa'i wanda ba irin wannan ba kila bai kai shi girma ba to za a hukunta ka kuma za a rufe ma shagu na fatar an gane to shi yasa ya ce lishari'i saboda shari'a ita ta yi umarni ta ce hakimi an ba shi dama ya ƙayyade wa al'ummarsa sa'in da za su dinga sana'a da shi tunda cikin abubuwa guda takwas na masu'uliya na shugabanni da shehu abdullahi ya kawo cikin diya'ul wilayat abubuwa guda takwas na rayuwar duniya wanda aka ɗora ma shugaba to akwai kula da kasuwanninsu da kuma yadda suke gudanar da abubuwa haƙƙin sani da kuma abin da ya shahi mudu da sauransu aula in ko ba a samu shari'a ta ɗora ba kowa ya dawo da ya ga dama tufa bai rufin jari a nan al'ada sai ta gudana sai a kalli garin ya suke ya al'ada su take gudana yawa kamar mu yanzu a nan kaga yanzu misali ba wani sa'i da sarki ya ƙayyade dukkanin abin da muke amfani da shi wajen auna abinci kawai adatan ne ala waje al'ada ne kawai to sai a koma can a yi amfani ga al'ada an gane don dama in ba a samu nasi ba to akan riƙe al'ada abin da aka ga mutane sun taso a kansa kuma bai ci karo da nasi na shari'a ba an gane ko in asural wazlu in koyar zan kuna son ku sayar da abinci da kai yake hannunka da wanda yake hannun wanda zaka saya da gare shi amma awon kuma ya buwaya amma dai ba sikelin da za a auna ko kuma abincin ya yi yawan da ba za a iya auna shi ba to ta harrau sai su yi kirdado su yi hasashe fillazi ga abincin da ta ƙadiruhu fihi yana yiwa a yi hasashe a kansa an gane ko yau kana son ka bashi abinci kaza shi kuma ya baka kaza amma kuma kila halin tafiya kuke ba ku da abin da za ku auna kuma akwai buƙatar a yi cinikin nan to kawai kuma babu mudu ba sa'i ba wazani to sai ku yi hasashi sai a ɗan kwatanta eh wannan ya kai kwatankwacin wannan shikenan kowa sai ya abin nan don dai a sauwaƙe ma al'umma wafil gairi in ko abincin ya shafi wanda bai mayuwa a yi hasashen to in bizi kawai ka yi watsi da hasashen kawai eh sai a bata ciniki yanzu a nan cinikin bai halatta ba kowa ya rike nan shi har sai sadda aka samu damar aunawa ko kuma aka samu damar hasashe amma duk abincin da bai yiwa auna shi mu ji da kyau bai yiwa kuma a yi hasashe to haramun ne a sayar da shi a nan shari'a ta ce a hana kowa sai rike na shi walkailu walwaznu ala zilbai'i to a ƙa'ida wanda zai sayar to nauyin awo na mudu na sa'i yana kansa wanda zai sayar ba wanda zai sayi ba to da haka in kai ke son abu gare ni na shinkafa ila in baka yagwace ka bani a wannan ya hausa an gane to ni yanzu ni ne matsayin mai sayarwa kai saye za ka yi saboda ni adda haƙin in ce ga ga sa'i ko ga abin auna kaina ni zan aunawa ba mai saye ba to shi ma yana da kyau a kiyaye wannan in ka shiga kasuwa za ka ga wasu in sun zo sayan abinci ga yara 'yan mata da ake turowa ƙauye sai ka ga suke auna da kansu to haza la ya juzu su ji tsoron Allah su yara. Awin da zai yi otsi bi hukumin shari'i ko kuma wanda shari'a ta yi mai hukunci ta ce ya bayar da abin, amma wanda zai ba da kafara rantsuwa misali, zai fitar da kafara rantsuwa. Yauwa, to shi zai neman mudan da zai auna, ko sa'in da zai auna ba wanda zai ba ba, tun da shi shari'a ta ce mi ya bayar. To kaga shi aka ɗora ma nauyin yawwa. to sai ce hadisu usmana hadisin usmana da ya zo cikin sahihul bukhari inda an ka istinbatin wannan hukunci manzo Allah da ya ce da shi idza bi'ta fakil in zaka sayar da abinci to ka auna kaga sai ka ce ya auna to kaga kenan shi addan na haƙƙin kawo mudun da zai da za a yi amfani da shi ko sa'in da za a yi amfani da shi amma izabta'ata in kuma kai za ka saye fakatal to ka nemi a auna ma kaga nan ba a ce ya auna sai aka ce mi yawa to duk sanda ka je sayan abu to karka ce kai za ka auna da kanka aka ce mi a auna eh in ka je sayan mai ko ruwa ko ma mine ne to me kaya shi ke da haƙƙin ya samu sai dai in kaga wani abu na cutuwa sai kai magana kila ya juye mudu eh ko ya ɗan girgiza shi ko kuma mudun ba shi al'ada ta gudana a kansa ba to wannan kana iya magana sai ka ce a ni wanga mudu bai da shi ba saboda yana da illa Sheikh Usman Ibn Fodiwai cikin littafin Sanurul Albab ya yi bayani akan cewa wajibi ne duk gari mudun sai ya zamo ɗaya. Wannan wajibi ne. Cewar da an kai in ma shari'a ba ta ɗora nata sa'i ba ta fuska hakimi ko sarkin gari, to ba shi ke nuna kawai kowa ya ta abin da ya gana. A'a, an gani? Sau da haka dole ne al'ada ta tsayar da sa'i amintacci duk wanda ya zo da sa'in da ba wannan ba to a hukunta shi kuma in ya sai da ma abu kana da dama ka ce baka karba ba sai ka ce to ai wannan mudu ba bai daidai da nama ba sannan bai halatta a rage mai tsawo ko a yi mai ciko ko ya zo auna a ce sai an girgije duka wannan Sheikh Usman Sheikh Usman ya ce haramun ne la yajuzu sai ce to wannan hadisi kafalil mustadilli ailil mustadil ya ishi ga mai neman hujja na cewa mai saye mai sayarwa shi ke aunawa da sa'insa wanda zai saye ya nemi mai kaya ya auna masa na ba ta gane saboda haka shari'a ta ta yi bayanin komai sai dai in ba yi ba eh Hussein Bali ya ce falwazunu fil infaqi zuru ju'i lil urfi kal mikyali fil buyu'i to ba an yi magana akan abin da ya shafi kasuwanci ba to haka falwazunu ma'auni abin awo na sikeli ko na kwano fil infaqi wajen ciyar da iyali zuru ju'in lil urfi to ma'abuci dawowa ne ga al'ada an gani in ka auri mace to ba ta da izinin ta ce dole kullum sa'i kaza za ka bata don ta yi abinci ba ta da wannan dama a al'adar garin ake kallo sai yan abin da ta kawo shine al'adar garin na fatar an gane ya al'ada ta gudana mafi yawan mutane shi suke ba matansu na abinci ko kudin cehone ana har cehone ya shiga ya al'ada ta gudana kila mafi yawan mutane majority ake kallo masu hankali bayan ta'adda ba to ya suke bayar da ce kuma matsakaita ba fakirai sosai ba kuma ba yawaye ya suke bayarwa na cehone kila dubu biyu suke bayarwa ko dubu ɗaya to shi za ka bayar kai ma in ka rage tana da hujja da za ta kai ka kotu in kuma al'ada ta gwada da duk wanda adda mata ɗaya kila sa'i ɗaya yake ba ta na dangote ko shinkafa hausa ko masara ko dawa to ba ka da dawa ka ba ta rabin sa'i ba ka da shi ma wannan muhimmin jidda a kula da al'ada a nan sosai ita ma mace ta kula da al'ada duk abin da za ka yi na ƙari bisa ga wannan to wannan ana kiransa ihsani amma wannan haƙƙi ne yana cikin abin da in baka bayar da shi ba Allah zai tambaye ka ko mace za ta iya jan haƙƙinka a kansa har ta nemi ma a raba wurin shari'a ta ba ta dama ina fatar gane wani abin da ya shafi rashi to wannan in ta ji ba ta iya wannan tana iya kai ƙara wajen alƙali shi kuma alƙali sai ya baka notice da sauransu in an ga cewa ba abun bai yiwa ana iya araba auren to abin da yasa aka yi wannan saboda akwai marowata shi wani yana da wadatan ba bai da ba ko ba haka ba amma abin da ya kamata ya ba mace ba shi yake ne to haka shi ma wajen sutura shi ma al'ada ake kallo in za al'ada gari duk sallah mafi yawan mutane suna wa matan sutura to kai ma dole ne kai ila al'ada ta gudana ane mata kala ane musu kala biyu ko uku ko hudu duk wanda yana cikin ciyarwa duka yana cikin ciyarwa an fahimci wannan go? to duk wannan shine ya ce zuru ju'in lil urfi ma'abuci mayar da shine zuwa ga al'ada nan al'ada ita ce ita ce mahakama ita ce kotu kalmi kiyale kamar yadda mun kai bayani akan ma'auni fil buyu'i wajen kasuwanci to haka shi ma wajen ciyarwa in kuma shugaba ya tsayar da sa'i cewa duk wanda ya aure to ga lalle abin da zai ba matar shi na abinci da cewa ne to shi kenan in shugaba ya kayyade haka don yana da damar shi haka ce to duk wanda zai aure kudin cewa ne kaza ne abinci shi ma sa'i kaza ne shi kenan sai a aiki akan shi in babu kuma sai a koma ga al'ada ko ana biyan wannan karatu ban sani ba eh to sani ne abba ya ko ko ya in lam yarid nassun eh in har nassi bai zo ya ce ga abin da zaka bayar ba to kaga bangaren ciyarwa cewa kawai aka yi liyun fiq zu sa'atin min sa'ati shari'a bata ce ga abin da zaka ba matarka ba alayin sutura ko a layin abinci a layin abin sha a layin wurin zama duk wannan ana itibari da shi a matsayin ciyarwa duka na fatar an gane to tun da nasi bai zo ya ce ga abin da za ka bayar ba eh ko kuma al'ada bata ce dole ga nasi bai ce ga dole lokacin da za ka yi ma matarka sutura ba to sai a koba ga al'ada in daga shekara sai shekara ake yi shi kenan abin da ka yi wanda ba wannan ba sunansa ihsani ne in kuma a duk wata sai a yi masu tura to aiki ya same ka ko kuma kila duk bikin aure in ya tashi sai a yi musu to duk duk wannan yana cikin ciyarwa kaka ce ya ni ban yi inda mata sun sa wannan aida sun samu sa'a fafil bukhari ya zo cikin sahihul bukhari daliluhu abin da ke tabbatar da hujjar cewa mudu wajen ciyarwa ana mayarwa ga al'ada akwai hadisin hindu matar abu sufiya lokacin ta kawo ƙarar sauran manzon Allah ya ce marowaci ne kaza kaza kaza baya ba ta abin da nan annabi ya ce mata ta je ta ɗibi kaza ba sai annabi ya ce mata ta kwatanta abin da zai ishe ta zai ishe 'ya'yanta ta dinga ɗiba ko ba da saninsa ba to wannan shine hujja malamai suka ce kenan wajen ciyarwa ana la'akari da al'ada na abin da za a bayar to shine ya ce cikin sayar bukhari daliluhu akwai dalilin da ke tabbatar da cewa mudu ana koma ga al'ada yawwa fil asli wato hadisin shine ya zo fil asali akan asali game da maganar mudu fil asari wanda ya zo a cikin hadisai to la tabi it'ama qabla al-qabd in lam yakun li sadaqatin aw qardi la tabi it'ama kakka sayar da abinci qabla al-qabd kamin ka karbi abincin hmm? kamin ka karbo abincin an gane ka sai abinci hannun abokinka amma baka riga ka karba ba kila buhon shinkafa ya sai da ma kawai ya baka receipt amma baka je ka ɗauko ba to karka ce ya a bari in sai da mani kuma wani bari in ba shi rasu ya je ya ɗauki buhuwan ba a yin haka nan amma fa in lam yakun li sarakatin in ho ba saraka bane in saraka ne to ita saraka wani ya ce da Allah akwai buhu gida na ka je ka ɗauka sadaka fi sabilillah ka ce to ga nan zuwa sai ka haɗu da abokinka ce wani kana sayan buhu ce to wani ya ban sadaka ko saboda haka ka biya gida ne ka ɗauka ni kuma ban kuɗi na yi gaba sai ya halatta eh auƙardi ko kuma bashi ya an baka bashin abu amma baka je ka karɓa ba an gane to ka iya sai suwa tunda wancan bashi ya baka shi bashi ya baka ewa ne ranta min buhu zuwa wata in biya ya ce to zo ka ɗauka bai zo ya ɗauka ba sai ya samu mai saye sai sun kai ciniki shi kuma sai ya zo ya ɗau abinsa to Allahu a'lam nan za mu takaita insha Allah saboda fasalin yana da faɗi sosai yana ɗauke da abubuwa to dama dai minti arba'in arba'in ne muke yi da 'yan mintuna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh